فاتحة لصلاة الفاتح الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر وإطاد في بنظرة تاتنا بالظفر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو الحميس ترى قوة جمادة ترى قوة رجب shekara ta 446 da hijira daidai da tara ga watan janairu na shekara ta 2025 mun dawo kan karatun littafin na jawahir rasail alhawi li ba'd ulumi wasilatul wasail na maulana shehu abul fathi radiyallahu anhu da a cikin sa muke kanta wasiqun shehu ibrahim radiyallahu da hudubobin sa alhamdulillah muna na a cikin wato babi da yake magana wato babin da aka tattara hudubobin shehu a ciki Allah ya ƙara masa yadda kuma za mu ci gaba daga inda makwana. Al-Khutbatul Hadiya Asharata, huduba ta goma sha ɗaya, hudubatul Siyami, ita ce hudubar azumi, wannan hudubar shehu ya yi ta ne game da azumi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi allazi ja'ala siyama junnatan lil muttaqin. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya azumi ya zama garkuwa ne ga masu jin tsoron Allah. Wa shahar Ramadana mubarakan lil mu'minin. ya sanya kuma watan Ramadan wata ne mai albarka ga muminai wa marbaha lil abidin ya sanya shi kuma wata gurin cin riba ne ga masu bautar Allah tabaraka wa ta'ala wa habiban ila qulubil arifin ya sanya wannan wata ya zama masoyi ya zuwa ga zukatan masana Allah duk masanan Allah yana son watan Ramadan ya zo a da yake sabanin haka kuma yaga yana gudun watan ma baya son saboda azumin da za a yi واشهد ان لا اله الا الله ina shaidawa ba abun bauta wa cinta sai Allah wa anna muhammadan abduhu allazi istafa cewa annabi muhammad bawansa ne wanda Allah ya zaba wa likafatil khalqi arsala kuma ya aike shi bayan ya zabe shi ya zama ya aika shi zuwa ga baki dayan halitta wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin salati da amince tabbata a bisa shugaban manzanni wa imamul muttaqin kuma jagoran masu jin tsoron Allah wa ƙa'idar gurul muhajjalin kuma wato jagoran masu hasken goshi wa la'alihi wa sahabatihi wa tabi'in da alayensa da sahabbansa da wanda suke wato mabiya gare shi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin da kuma wanda suke biye da su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama amma ba bayan abin da ya gabata ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa taqwa ya ku mutane ku tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yasma'u wa yara kuma wa raqibuhu ku kula da Allah muraqabata man ya'lamu annahu yasma'u wa yara kula irin ta wanda ya san cewa Allah yana jin sa yana kuma ganin sa wa lamu anna khayral hadisi kitab Allah ku sani cewa mabi alherin zance shine littafin Allah alqur'ani kenan wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi alherin shirya ta shirya manzo Allah wa sharri umuru muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma shine fararru ka tsoro a cikin abubuwan wa kullu muhdathatin bid'a kowane ka tsoro kuma bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a kuma bata ce wa kullu dalalatin finnar kowane dalala wata kowane bata kuma a wuta yake wa qala ta'ala hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama ku tuba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wa'anda kuka ma da gaskiya ga Allah an rubuta muku ma'ana an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta azumi ga wa'anda ke gabaninku wato ko cewa ku ku ji tsoron Allah wa akhrajal buhari fi sahihihi an abi hurairah al-imam buhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سامن الله صلى الله عليه وسلم آياتي من سام رمضان دون يأزم شوة رمضان إيمانا ya yi azumin ne don imani ga Allah wahtisaban ya yi don neman lada wajen Allah gofira lahu ma taqaddama min zambe to a gafarta masa abin da ya gabata daga cikin zunubansa wa man qama lailatul qadri duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadri imanan wahtisaban yana mai ban gaskiya kuma yana mai neman lada gofira lahu ma taqaddama min zambe a gafarta masa abin da ya gabata daga cikin zunubansa وأخرج البخاري أنا حبيب هريرة رضي الله عنه الإمام البخاري يبتد حديث لك سيدنا أبو هريرة الله قال ما سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاء من الله صلى الله عليه وسلم يا فتا الصيام جنة أزمي قرقواني فلا يرفس كرمتين يدي قرقصة أتكن أزمي ولا يفسق kada mutum ya daya fasikanci wa inin muru'un sha ta mahu idan aka samu wani mutum ya zo ya nemi zagi ya nemi zage geniya da kai ma na yi zage ka dan karama au qatalahu ko kuma ya ne tsokane ka fada dan ku fada da shi wal yaqul inni imru'un sa'im to ka bashi amsa ka ce ni mutum ne mai yin azumi ni azumi nake ba zan ba zan kula ka ba inni imra'un sa'im ni mutum ne wanda ina azumi wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah yace na rantse da wanda numfashi nake a ikon sa la khalufu fami sa'im wallahi warin bakin mutum mai azumi atyabu inda Allah min rihil misk wannan yafi kanshi yafi dadi a gurin Allah fiye da kanshin almiski yafi dadi yafi kanshi a gurin Allah fiye ma da kanshin almiski galibi mutum yana azumi sai ya ji bakinsa yana dan warwari hau da ya daɗe bai sa abinci ba ya daɗe bai sha wani abin sha ba ba da ma yi brush ko yi wani abu to kawo ni a haka sai ka ji bakinka yana dan wato wani irin yanayi ka ji ba daɗi wannan abin da kake ji da ba daɗi din nan shi kuma gurin Allah wannan din ya fi almasi kan shi tabaraka wa ta'ala Allah ya fi son wannan fiye da almaskinka turarenka da kake fesa an zaka masallaci shi Allah ya fi son wancan ɗin ko? eh diga baki da a sa'imu ya turku ba'amahu wa sharaba mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa wa shahwatihi yana barin sha'awa-sha'awan zuciyarsa min ajali saboda ni inji Allah idan ni yake wannan ya bar abinci ya bar abin sha ya bar komai nasa dan ni asiyamu li azumi na wani wa na azibihi kuma ni ne zai zan sakanta da shi wala hasanatu bi ashri amsalha ita kuma kyakkyawan aiki ubangiji yana ba da ladan irin ta guda goma ne in kai aiki daya kyakkyawa sai Allah ya rubuta maka ka irin wannan aikin guda goma guda ɗaya ba ba ɗaya zai rubuta ba wa harzul buhari a wani hadisin ma yace ila abafin kasirin ko ko ila sab'u mi'at dhifin ila ila abin kasira yana ma ninninka ta ma zuwa 700 daga daga daga daga goman nan za ta iya komawa 20 za ta iya komawa 30 ladan zai iya zama 50 zai iya zama 70 zai iya zama 100 ma kai har 700 ma har 700 kai fiye da haka ma ila sab ila abafin kasira ya danganta tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutum da kuma ikhlasinsa yayin da yake aikata aikin Allah ba mu ikhlasi wa akhraj al-buhari an abi hurairah radiyallahu anhu al-imam al-buhari ya fitar da hadisi daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man afṭara yawman min ramadan duk wanda ya sha azumi rana ɗaya kawai tal a cikin ramadana bai azumi ba min gairi uzrin ba kuma wani uzuri da ya sa shi sha haka kawai wala maradin ba kuma rashin lafiya ta rutsa shi ba lam yaqdihi siyamad dahr kullu siyamud dahr kullah ko zai azumi tsawon rayuwarsa gaba ɗaya tun daga aka haife shi ta azumi har ya mutu wannan azumin bai rama guda ɗayan can da ake bin sa mutum ya karya azumi da gangan ba dalili haka kawai to ya zo ya ta ramuwa ya ta ramuwa ya ta ramuwa in zai shekara yana azumi ba ma shekara ɗaya ba tsawon zamaninsa gaba ɗaya ta azumi har ya koma ga Allah bai rama wancan ɗin ba saboda alfarmar da ya karya ɗin nan ba ta ramu ba kaga wannan shine mafhumin abin da ya faru cikin wani hadisi da manzo Allah wani mutum ya zo gurin manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi na zakkewa iyali na cikin Ramadan da rana annabi ce baka lafiya wani abin sa me ka baka da hankali baka cikin hayyaci ce a duk lafiya lau annabi ya ce tambayoyin da zai masa ce duk lafiya kalau ina sana ina cikin hayyaci na ba mantawa ne ba haka kawai na je nayi manzo Allah ya ce to shikenan je ki azumin kafara ya azumi sittin ya tafi ya je azumin wata biyu a jere ya gama ya zo ce ya rasulullah na gama azumin na annabi ce je kuma yin sittin ya koma ya yi kuma yin sittin ta biyu ya dawo ya ce na gama annabi ce je kuma yin sittin ya koma yana cikin yin sittin ta uku sai ya mutu aka zo a gaya masa ya rasulullah mai ramu azumin nan ya mutu bai gaba maza Allah ya ce ya mutu ana bin sa Ramadan akan sa bibiya ba kaga shi cewa mutum ya kafarar azumi kwana 60 dan ramuwar abin da ya karya a cikin Ramadan kawai shari'a ne amma a haƙiƙa alfarmar da ke cikin Ramadan da mutum ya karya bai biya ta ba ya biya ba tun daga wannan ya yi 60 ya kuma yin 60 kuma ɗaya ya sha ko ɗaya karya ya kuma yin wata sittin ta uku makila za a iya cewa in ka kaddara hanniya niyyatul mu'mina khairu min amalihi zaka ce yayi sittin ta uku kawai ya gama tunda yana cikin yayi ba dina waye ba ya mutu da haka niyya ta isa mai wannan sittin din kaga kenan yayi sittin sittin sau uku nawa kenan ayi tamanin wata nawa a jere wata shida yayi yana azumi amma bai biya azabara ɗaya kawai na cikin ramadan ba haka ya kamata in wa mai hankali mu yi hankali ko da ka ji an ce ka yi azumin kwana ta shi kenan ka biya in ka karya ba fa yana nufin ya biyu ba so a zamaninsa annabin yana nan zai iya gaya musu an biya ko ba biya ba kai kuma yanzu baya nan sai dai ka laluba a cikin duhu kawai kai dai ka azumi kuma an karɓa ba karɓa ko baka san da aka yi ba kaga akwai matsala na mutum yana cikin gida wa kala uzbillahi kaga ah wanda aka lallai sai an yi hankali وأرد البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام البخاري يفتد حديث لك سيدنا عبد الله بن عباس أن الله قال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سامن الله صلى الله عليه وسلم ياتي التمسوها في الأشر الأواخر كنيمي كنيمي wato daren lailatul qadr a cikin kwanaki goma na ƙarshe a Ramadan al-ashr al-awakhir min Ramadan shine kwanaki goman ƙarshe na cikin ramadana lailatul qadri shine ma'ana ku nemi lailatul qadri a cikin wannan kwanaki guda goma fi tasi'atin tabqa a cikin kwana tara da ya rage ma'ana ranar 21 ga wata kenan shine kwana tara ya rage ramadan ya kare fi sabi'atin tabqa a cikin bakwai da ya rage shine ranar 20 da uku ko da biyu kenan wato ranar ashirin ga ramadan shine tara kwana tara ranar ashirin da biyu ga ramadan shine tara kwana bakwai fi khamisatin tabqa a cikin biyar da ya rage haka dai mana a cikin mara za ku nema wa haraja muslimun fi sahihi ana abi hurairah radiyallahu anhu al-imam muslim ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a da salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa wata juma'ar juma'a zuwa wata juma'a wa ramadana ila ramadan da kuma wata ramadana zuwa wani ramadanan daban mukaffiratun lima bainahun dukkanin su masu kankare abin da ke tsakanin su ne na zunubai idan mutum yayi azumin ramadana wannan shekara zuwa wata shekarar Allah ya taimake shi kuma yin ramadan to abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya Allah ya gafarta masa zunubai insha Allah haka na salloli guda biyar in kai sallar azhar cikin jama'a ka koma kai la'asar cikin jama'a abin da ke tsakanin azhar zuwa la'asar Allah ya kankare maka haka na juma'a zuwa wata juma'ar in wannan satin ka je juma'a wani satin ka je juma'a ka same su da sharɗan su to shi ma Allah ya kankare abin da ke tsakaninsu idan su tanabtar kaba'ir matakan ka nisanci manya-manyan zunubai dan dai yan ƙananan ƙananan da ke tsakani da Allah ya yafe maka lokacin tubi wa harza ibn huzaima ibn huzaima ya fitar da hadisi wa ibn hibban da sayyidina ibn hibbana an salman radiyallahu anhu sun karbo ga sayyidina salman al-farisi Allah ya kara masa yadda annahu qala ya ce hadabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana huduba fi akhir yawmin min sha'ban a cikin ranar karshe ta sha'bana fa qala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane qad azallakum shahrun azimun mubarak hakika kuna cikin wani wata wanda yake mai girma kuma wata mai albarka shahrun fihi lailatun wata ne wanda a cikinsa akwai wani dare khairun min alfi shahar wannan daren ya fi wata dubu shaharun ja'alallahu alaikum siyama yaumihi wata ne wanda Allah ya wajabta muku ku azumci wuninsa ku azumci wuninsa faribatan a matsayin farilla wa ƙiyama lailihi ta ɗauwa'an kuma ku azumci wunin wato daransa a matsayin nafila kuma wato ku yi tsayuwar dare a cikin ramadan nafila ku yi azumi da rana a cikin ramadan farilla man ta karaba ila Allah ta'ala fi duk wanda ya nemi kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a cikin wannan dare ko a cikin wannan wata bi ada'i haslatin ta hanyar bada wato wata hasla yayi wani aikin kirki ma'ana kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wannan ya zama daidai da wanda ya yi wata farilla a cikin wani watan daban ba shi ba amma adda faridatan duk wanda ya aikata farilla fihi a cikin watan ramadan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu zai zama daidai da wanda ya yi farilla guda saba'in a cikin wani watan daban ba a ramadan ba wa huwa shaharu sabar kaga ashe ramadan yanzu kamata mutum ya dage da ibada saboda duk abin da mutum ya a cikin samanin ninka masa ladansa ake yi wa huwa shaharu sabri shi ramadana shine watan haƙuri as-sabru sawabuhu aljanna shi haƙuri kuma sakamakon sa ko ladansa shine shiga aljanna wa shaharul muwasat shi ramadana shine wata na ɗebe kewa tsakanin mutane shi yasa ake kyaututtuka a cikin ramadan a rarraba abinci da abin sha da abubuwa iri-iri a dinga bayarwa saboda wato wato saboda baiwa ga mutane da kuma wato ɗebe musu kewa daga abin da suke ciki wa shaharun yuzidu fi rizqil mu'mini fihi wata ne wanda a cikin sa ake ƙari a cikin arzikin mu'mini ana ƙara yawaita arzikin mu'mini a cikin wannan wata man afṭala sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi abinci kana magfiratan lizunubihi to wannan zai zama gafara ne gafartawa ne ga zanabansa dalilin gafarta zanabansa ne ka ba mai azumi abinci ya karya kumallo da shi ya yi buɗe baki da shi to wannan zai zama dalilin gafarta zunubai wa itku raqbatihi minan nar zai zama dalilin yan tawuyayensa gabaran wuta wa kana lahu mislu ajrihi zai zama kuma ya samu misalin ladansa wato ladan mai azumin yadda aka bashi lada bayan duk abin da aka baka na farla bayan ka ciyar da shi to kuma za a baka lada irin wanda aka ba wanda ya azumin shi ma min gaira an yun kasa min ajrihi shay'an ba tare da an tauye komai daga cikin ladan shi wanda ka ba abincin ba qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah laisa kulluna yajidu ma yafṭiru sa'iman ba kowa ne a cikin mu yake da abin da zai bawa mai azumi ya karya kumallo ba ai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yudillahu hadha sawaba man faṭala sa'iman ala tamra ai Allah zai bada irin wannan ladan ga wanda ma ya ba wa mai azumi abin da ya buɗe baki da shi ko da dabino ƙwaya ɗaya ne man faɗɗala sa'iman ala tamratin wanda ya ba wa mai azumi abin karin kumallo kamar dabino ɗaya tal au shurbatan ko kuma makwarwa ɗaya ta ma'in shine shurba ta ma'in kamar shi makwarwa ɗaya ta ruwa ya kurɓa za ka samu wannan ladan da aka lissafa au mazzaqata labnin ko kuma mutum ya ba shi tsotso guda na nono ka samu nono kamar tsotso ɗaya ka ba wa mutum mai azumi ya ɗan tsotsa to wannan ma sai a baka ladan kamar ka ba wa mai azumi abincin da zai cika cikinsa da shi wa huwa shaharun shi wannan wata na ramadan wani irin wata ne awwaluhu rahma farkonsa dai jin kai ne wa awsaduhu magfira tsakiyarsa kuma gafartawa ne wa akhiruhu itqun minan nar karshensa kuma yanci ne gaban shiga wuta man khaffafa fihi an mamlukihi duk wanda a cikin watan ramadana ya sauƙaƙa wa bawansa aiki kana da bawa sai ka ɗan sauƙaƙa masa ayyuka saboda ramadan ya shigo gafarallahu lahu Allah zai gafarta masa wa taqahu minan nar kuma zai yanta shi gaban shiga wuta fastaksiru fihi min arba'i khisal ku yawaita tadodi guda hudu a cikin wannan wata abubuwa guda hudu ku yawaita yin su haslatin tarzawna bihima rabbakum ɗabi'o'i guda biyu wanda za ku yardar da ku gamsar da ubangijinku da su wa haslatin la gina alakum anhuma da kuma ɗabi'o'i guda biyu wanda ba ku da wadatuwa ba za ku iya wadatuwa ga burinsu ba dama sun lizumce muku sai kun yi su fa amma la khaslatani Allah tantar zauna bi harabakum amma ɗabi'o'i guda biyu wanda za ku gamsar da ubangiji da su fa shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa ba a abin bautawa da cancanta sai Allah ɗaya kenan wa tastaghfirunahu ku rika yin la ilaha illallah ma'ana cikin ramadan zikiran Allah wa tastaghfirunahu sannan ku nemi gafararsa Allah ɗin ku riƙa yin sigifari to kaga wannan ɗabi'un guda biyu ku yi su a Ramadan sosai dan za ku gamsar da ubangiji da su istighfari da hailala fa amma la khaslatani aha Allah Allah ta la gina alakum anhuma amma ɗabi'oyi guda biyu da aka ce ba ko da tuwa ga buransu fa tas'aluna Allah aljanna shine ma'ana ku roki ubangiji aljanna wa ta'uzuna bihi minan nar wa ta'awizuna bihi minan nar sannan ku nemi tsari ga barin shiga wutar da shi a cikin ramadan ku yawaita roƙon Allah shiga aljanna ku yawaita neman tsari ga barin shiga wuta wa man saqa sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi ruwa ala zama'in da kishirwa ta kamo mai azumi sai ka bashi ruwa ya kare kumallo da shi saqahu Allahu shurbatan Allah zai shayar da kai wata makwarwa daya la yazma'u biha wanda ba za ka kuma jin kishirwa ba dalilinta hatta yadkhul aljanna har mutum ya je shiga aljanna ala shau yace ku fadaka fadu ba li abdin ma dalla ga bawa wufiqa li mutaba'ati sunnati khairil ibad wanda aka datar da shi da biyayya ga fiyayyen bayi shine ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka datar da shi da bin sunnar manzo Allah to ma dalla da shi mana ko a cikin ramadan din ko a cikin ayyukan da za ka yi na azumi da sauran ibadu ya zama ka dace kuma da sunnan manzo Allah kana aikata yadda annabi yake yi fa inna zalikum taqwa khairu zat domin wannan jin tsoron Allah wannan shine ma'anar jin tsoron Allah kuma shine fiyayyen guziri zuwa lahira wa qad qala ta'ala haqiqa Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa wa hiya akhiru ayatin nazalat ita ce kuma aya ta ƙarshe wadda ta sauka a cikin alƙur'ani gaba ɗaya shine faɗin ubangiji wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna wa taqu yawman ku yi tsoron wani wuni ku yi kaffa kaffa ku yi tsoron Allah ku tsoraci wani wuni tarji'una fihi ila Allah wanda a cikin wannan wunin za ku koma gun Allah lahira kenan ranar kiyama kenan summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat sannan a cika wa kowace rai abinda ta tsibir wurta na aiki ta ga sakamakonsa zahiri wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba to wannan shine karshen wannan hudu ba ta azumi wanda shehu ya kawo radiyallahu ta'ala anhu al-hurbatu thaniya asharata hurbatu goma sha biyu hurbatu radiyallahu anhu hurbatu shehu radiyallahu anhu wa annabihi Allah ya dada shi ya dada mu saboda shi al-muritaniya ana ce wannan huduwa huduwar murtaniya huduwar murtaniya kenan wannan wannan huduwa tana da tsayi da yawa ne da mu dan taba kina lokacin ba lalle ba mu dama ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin salikai salatu da aminci tabbata a bisa madaukakan manzanni mafi daukakan manzanni shine manzo Allah sa'adatul hakim al'am mai girma babban shugaban kasa ikhwani wa ahbabi ya ku yan uwana ya ku masoyana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shine abin da kike protocol ko protocol in ka zo aka yi magana a gaban mutane sai ka fara gabatar da wanda suke masu girma ka gaishe su kun sannan ka fara magana shi ne abin da shehu yana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a taƙaddamu bi jazilin shukuri ila sha'abi muritaniya ina gabatar da gaisuwa mai yawa ya zuwa ga mutanen murtaniya ra'isan wa hukumatan wa sha'aban da shugaban ƙasar murtaniya ina gaishe shi ina gode masa da kuma hukumar ƙasa gaba ɗaya ina gode mata wa sha'aban da kuma jama'ar gari su ma ina gode musu lima laƙaituhu min hafawatin wa takrim saboda abin da na haɗu da shi na gani daga abin da na samu na daga hafawa shi ne kyakkyawar tarba wata kirimin da kuma girmamawa da na samu wa mahabbatin da kuma soyayya kullu hafi zatin lahi tabaraka wa ta'ala wa dini dukkanin wannan kuma a cikin soyayyar Allah ne wato kun yi ne don zatin Allah tabaraka wa ta'ala kuma addininsa wala garwa ba wani abin mamaki kuwa don kun yi haka wa haza watsanin muslimin kulluhu tunda yake wannan gari gari ne na musulmai baki daya kowa da kowa a cikin garin musulmi ne a cikin Burtaniya cikin kasar Burtaniya mi'a fil mi'a ɗari bisa ɗari duk musulmai ne ba wani wanda yake ba musulmi ba kama ƙarar da hakimu kamar yadda yanzu na shugaban ƙasa ya faɗa a jawabinsa ra'isan wa hukumatan wa sha'ban da jagoran ƙasar musulmi ne hukumatan hukumar ƙasar ma musulma ce wa sha'aban ƴan ƙasa ba kuma duk musulmai kai kun gode Allah ku da wannan gari kun taba wa taqaddama bi tadhil shukri ila ra'isul jamhuriya dan haka ina gabatar da kyakkyawar ina gabatar da wato gwaggwabar gaisuwa da godiya ya zuwa ga shugaban ƙasar jamhuriya wato shugaban ƙasa ne na Mauritania din wa ila a'dai hukumatihi jami'an kuma ina gaida dukkanin wato council members me za shi wato ana gaida duk ina gaida dukkanin masu rike da madafan iko a cikin ƙasa na? ina gaida dukkan jami'an gwamnati yawa limala ƙituhu min hafawa saboda abinda na samu na daga wato kyakkyawar tarba watar hibin da tarba dai min janibi hukumatar jamhuriyar islamiyyar mauritaniya daga katarnin su wannan wato wannan hukuma wato wannan hukuma ta ƙasa ta musulunci wata ke take murtaniya wala garwa ba wani abu mamaki na ga haka idan ka da musulmi a hannun musulmi tunda yake dama musulmi dan uwan musulmi ne wal muslimuna kulluhum yadun wahida su musulmai kuma dukkanin su dama hannu ɗaya ne alaman suwahum a bisa wanda ba su ba kamar yadda manzo Allah ya faɗa ko al muslimuna yadun wahida alaman suwahum su musulmai kamar hannu ɗaya ne akan waninsu idan wani abu ya taɓa wani ɓangare to da haɗa hannu za mu gaba ɗaya ma'afka musu shi ne abin shi ne ‘yan wata kacin musulunci wal musulmi da musulmi a wani hadisi maza Allah ya ce shi mutum musulmi dangane da ɗan uwansa musulmi kalbun yani kamar gini ne ko ya shuddu ba'dahu ba'dan wato sashin sa ne yake daura sashi ka san yanzu aka yi gini zaka ga an sassarka bulu tsakanin bulu wannan bulu ya shiga cikin wannan bullukan wannan bulun ya shiga cikin wannan bullukan da za a jera bululluka kawai su tafi a layi wani bai sarke cikin wani ba ai katanga ba ta tsaya ba faduwa za ta yi ashe wannan sassarkewar da aka yi ta rike su da masu ka tsaya su bulullukan nan to haka musulmai suke kullum su hannunsu hannu ɗaya ne sun rirrike hannun juna saboda kasa faɗi kullum a haɗa su guri guda dunkule wuri ɗaya duka baki ɗaya na duka baki ɗaya wal muslimin lil muslimi ka jasadul wahid a wani wuri kuma Allah yana cewa musulmi dan dan uwansa musulmi kamar jiki ɗaya ne idan sakamin udhun tada'a lahu sa'ir al jismi bil humma wa sahar musulmi dan dan uwansa musulmai kamar jiki guda ne idan shi a jiki in wata gaba ta koka ciwo ya kama wani gaba ko da dan yatsa ɗaya ne ya zama yana karkare to sauran ta da'ala wusa irin jasadi sai sauran jikin gaba ɗaya shi ma ya yi masa solidarity sai ya masa daukarwa sai ya masa wato abin da ake ce wato wato kamar ma'ana sauran jiki duka sai ya taya shi wannan rashin lafiya da wancan bangaren yake ta wace hanya bilhumma wa saha ta hanyar zazzabi da kuma ido ya kasa bacci yanzu gaba ɗaya ce ila ma ɗan yatsan kafa ne yake ciwo amma sai ka kasa bacci duk jikin gaba ɗaya kasa bacci kuma duk jikin gaba ɗaya zazzabi ya rufe shi bayan kuma ɗan yatsa ne kawai yake ciwo a sani kaga wannan zazzabin da wannan rashin baccin menene shi sadaukarwa ce da kuma marin baya ga waccan bangaren to haka manzo Allah yake kwatanta musulmai shi musulmi dangane da ƴan uwansa musulmai gaba ɗayan su kamar jiki ɗaya ne in wani in aka ce wani ya tabu ko an samu matsala wani wuri an wani ya samu wani abu ya samu wani a cikin su gaba ɗayan su sai su ji cewa su abin ya samu da haka duk gaba ɗaya su bore sai sai sai an yi wa wancan in ko dai an bashi mafita ko ya samu adalci ko wani abu ya faru dai ma'ana dai ba za su sanitsu ba sai sun ga wancan ya samu abin da ya kamata ya samu na mafita ma'ana kenan bismillah daga baki da wala garwa ba wani mamaki kuma illa qiyal muslimu karamatan min ikhwanil muslimin dan musulmi ya gamu da girmamawa daga ƴan uwansa musulmai wa inni adinu lakum bishukri wal imtinan shawar zai Allah ya ce kuna bi na bashi bashin godiya da kuma bashin wato nuna jin daɗi lallai kun bi ni bashin lallai in gode muku lallai kuma nuna jin daɗi akan abin da kuka yi kuntum ta'tuna na min hadhihi albilad alba'ida domin tuntuni kuke zuwa mana can kasan mu Senegal can kawala kuke zuwa guri na daga wannan gari na ku mai nisa kuke zuwa wajena wal fadlu fi zalika lakum to dan na zo yanzu gurin ku ai da ku kuka riga ni alfadlu lakum ko kamar yadda malamai suke cewa wal fadlu lil mutaqaddim walau an walau qabla mabkaha bakaitu sababatan ko ne walakin bakat qabli fa hayyaja lil buka bukaha fa qultu al fadlu lil mutaqaddim yau wani masoyi ne da soyayya ta rutsa shi ta kona mai zuciya ya rasa abin da ke mai daɗi kawai sa kuka ya sa kuka idan ka zubar da hawaye ya ta kuka soyayya mala ta kona shi kuma da ya kukan ya kuka sai ya ga kamar da a ce ya burge ko yau ya zubar da hawaye ma saboda masoyiyarsa kuma ya dawo ya gano ma ai bai burge bai wani burge ma ai ya ce da ma a ce ni na fara kukan kafin ta yi da shi ne ma za a ce na dan burge ma walakin ba kat kabli matsalar shi ne ta riga ne kukan hatta kukan ma ta riga ne eh hatta kukan ma ta riga ne fa hayya da lili buka buka ha kukan ta ne ma ya jawo na kukan sai da naga hawayen ta rabe rabe tausayin ta ya kama ni abin da na gani a hawayen na hawaye a idan ta shine motsa zuciya ta fa hayya da lili buka buka ha sai kukan ta ya jawo motsa na kukan ni ma fa qultu dan haka nake cewa al fadlul lil mutaqaddimi har yau fifiko ya tabbata ga wanda ya riga waye ya riga ita ta riga to dan na zo yanzu gurin kun ji shehu na zo Mauritania wajen ku mun gaggaisa ai ni ban wani ban wani ban wani burgewa tun da yake ku riga ni zuwa ku ka fara zuwa kafin na zo yes radiyallahu anhu wai shehu yana so ne ya sa su ji daɗi a ransu su ce wa ashe sun yi abin kirki wanda yake ma wato kila ma hayyafi na shehu ma wane mutum yana sa daga wannan gari na ku mai nisa kuke zuwa wajena sun data wal yawma ji'tukum ka san wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka zo kai annabi abu sai manzo Allah ya girmama abun a idanka in ka zo kai abun kirki sai ya kokari ya girmama abun a idanka ka ji cewa kai fa wata mijinta babba fa wannan shine musulunci wannan shine manhaji eh wata rana ga an yanka akuya a makota manzo Allah ya ce ya aika ya ce ka san mana dan naman abin da dan san mana su kuma ashe bayan Allah hasan eh eh mun da kure an daɗe ba a haɗu ba ashe bayan Allah har sun riga sun yi watan da sun abin nan saboda haka ba abin da rage sai naman wuya sai ta aiko ta ce ya rasulullahi wallahi ba abin da ya saura sai naman wuya muna jin kunya mu kawo maka naman wuya maza Allah ya ce ma dalla da naman wuya a jikin akuya ah ai naman wuya shi ya fi nisa jikin akuya ga buran kazanta kuma shi ya fi kusa zuwa ga alheri ta ina kazanta yake fita a jikin akuya ba ta baya ba can take fitsari can take kashi duk abin da za ta can take yi ko to duk ta sai yake fita kaga yafi wuya yafi nisa ga baran wajen kuma sannan yafi kusa zuwa ga alheri yanzu za ta sha ruwa ina yake fara samu wuya in za ta ci abinci ina yake fara samu to wannan bai gaya mata haka dan ta ji wani daɗi a ranta ta burge ta ga ashe abin arziki ma ta yi manzo Allah ma ta kawo masa na wuya sallallahu alaihi wasallam to haka dai shi Umar radiyallahu anhu haka yake usulubin sa kenan wannan shine musulunci yanwa wal yawma jitukum shawu yace yau ni ma ga na zo muku yadda kuke zuwa gunya ni ma na zo wa tafaddaltu bima tafaddaltu bihi sai kuma gashi kun yi min falala irin wacce kuka yi min dinnan min karamatin wa hafawa na daga girmamawa da kuma tarba mai kyau wal fadlu lakum to nan ma dai fadala ta kuma tabbata gare ku wal fadlu fil hadatayn lakum da haka a cikin halayen guda biyu duka dai fadala ta tabbata a gare ku ne ku kuka zo kafin in zo kuma da nazo din bayan kun zo kun riga da zuwa san nazo kuma kuka kirmama ni fiye da yadda yake girmama kuma kun ji wa ana magabunin jiddan shawai ce lalle fa ni amun wayo fa wannan magabunu kalma ce sai dai mai ladabi a cikin ta mu ce an yi wa shehu wayo amma in ka ji an ce gabun alaga ta mala inda kai ne sai mu ce an dake hancinka ai ka san dukan hanci a nan ciniki ko to shine magabunu eh algabunu kenan dukan hanci a ce an maka an maka dabara an kwace an mai da kai da soko kawai a karbe ma kaya akan kudi yan kada ma ya ce an dake hancin sawa yawa to shine ma'ana wa ana magabunun fikir halatai jiddan sai wace duk dai a cikin halayen biyu duk wato dai ga baki dai ni kuma wayo kawai in lam yi wa fiƙin Allah tabaraka wa ta'ala in lam yi wa fiƙin Allah tabaraka wa ta'ala ala an ukafi akun bi du'ai matakar dai ba ko Allah ya datar da ni ba in muku tukuici da addu'a shine shine kawai zan dantar da kuma a wajen lada da wajen falala in ya zama na muku tukuici da addu'a akan abin da kuke din nan fil awqat al fadila in muku addu'o'i a lokutan da suke wato mafifita wal biqa'il fadila kuma a gurare wanda suke mafifita shine kamar in naje hajji ko na je ziyarar manzo Allah ko kuma ina masallaci na ko kuma ina cikin ibada ta cikin dare muku dai addu'a lokuta na musamman da gurare na musamman fa inna lillahi awqatan fadila domin Allah yana da wasu lokuta na musamman yastajabu du'a fiha wanda ake amsa addu'a a cikin ta walillahi ala wajhi al-ard biqa muqaddasa kuma Allah yana da wasu gurare a ban kasa din nan ba tsarki fadilatun su ma wa'annan guraren wato mabibita ne yastajabu du'a fiha wanda ake amsa addu'a a cikinta walal abdi halatun fadila bawa yana da wani hali kuma wanda yake shi kuma shi ma bawa yana da nasa hali mafifici yastajabu du'a fiha wanda in ya shiga wannan halin ake amsa addu'a in yayi subhanallah yes wa hiya halatu infiradihi ma Allah tabaaraka wa ta'ala ita ce halin kadai ta kasa da Allah iman yastajabu du'a fi tilkal hala nan ma ana amsa addu'a cikin wannan hali warai kuwa mun gane وحقا في هذه الأوقات شوف وحقا في هذه الأوقات تتبس أتكين وإن اللوكتا إني أدعو لكم إني مكو أدعو أتكين سو حتى ربما نويت أن أدعو لكم قبل الوالدين wani lokacin ba har sai na ji na himmantu ma in fare muku addu'a kafin wa iyayena guda biyu addu'a in na shiga irin wannan lokutan laula anna shar'a ya hukumu ala an uqaddimahum laqaddamtukum ba dan dai shari'a ta hukunta in gabatar da iyayena biyu a kan ku ba ku masoyana wajen addu'a wallahi da ku zan fara gabatarwa ba su ba dan dai shari'a ta riga ta yi min linzami ka duba shehu ba wajen riko da shari'a radiyallahu anhu wane mutum wata hawa wajen addu'a ma akwai abin da zaka fara gabatarwa shehu ya san shi shari'a dai shehu kenan wane mutum wallahu ta'ala khabirun bi zalika Allah tabaraka wa ta'ala shi masani ne da hakan walau la hazil mukafa'a to ba dan dai ina muku tukuici ba bid du'a da addu'a ina muku tukuici da addu'a la gabantumuni gabnan aziman wallahi da kun mun wayo sosai da kun mun wayo kun kwashe lada kai kun bani rahaltum rahilatin adidat kun yo tafiye tafiye ban san iyaka su ba kun zo kun kuma zuwa kun kuma zuwa tan kaula wajena fatabaddaltum sai zama kun yi falala hatta gabantumuni aidan nan ma dai zama kun mun wayo har yanzu to walakin ni bi du'a insha Allah la uqbalu sau yace amma na gode Allah tun da yake ne muku addu'a in Allah ya yarda ba zai muku mun wayo ba na taddo ku mun yi kan kan yes Allahu akbar ka je dai kamata jagoran mutane zama eh jagoran mutane kai kamata kasance shau kenan radiyallahu anhu eh kai kamata la ba mu ikon koyi ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wuliya minkum ma'rufan duk wanda aka yi masa abin kirki a cikin ku falyukafihu to ya masa tukuici akan alherin da aka yi masa shi sa an kawo dan abin da aka kawo maka kuma menene sai ka tukuici akai nuna jin daɗi ne wannan kuma manzo Allah ne ya umarni sunna ce in an maka wata kyauta ka tukuici kaga mutum ya tabaka nan eh yana tafiya na waje waje hayyacin tuntube jira yake ko zaka kira shi baka kira shi ba sai ya kira shi a ce dan tsaya man ko baka ce ba kaga yayi tafiya tun tuntube a hanya iza ba haushe in ka kawo wani abu in ya dauko zai baka tukuce kace a a bar shi a ai maganin tuntube ne ai maganin tuntube ne sai ko aka tsofi suke ce ai maganin tuntube ne karɓi mana to kakka ta magana wage wage gara ka tafi sak to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo wani abin kirki kai tukuci a kansa fa in lam yaqdur fa in lam yaqdir an yukafi'a in bai samu iko yayi tukuicin ba fal yukafi' bi du'ai to yayi tukuici da addu'a Allah kalli hatta ya alamul muhsinu annahu qad kafa'ahu har sai shi wanda yayi maka alherin ya tabbata eh lalle ka mun tukuici lalle na gamsu ka mun tukuici kai masa addu'a har ya gane addu'ar ta daga gare ka take gane cewa lalle kai mai addu'a saboda ga tasirinta fa inni law la wuqufi babillahi to ni in ji shehu ba dan na tsaya kofa Allah ba wa du'a'i lakum ba dan ina muku addu'a na tsaya gaban Allah ba la alimtu anni magabunun jiddan fi suhbati ma'akum wallahi da sai in ce ku mutanen mutane kun mun wayo a cikin tarayyar mu da ku cikin abokantaka ta da ku da kun mun wayo wa hadha ra'isul jamhuriya ga dai shugaban kasa na kasar Murtaniya allazi a alalar jamhuriyatar islamiyya fil karni 20 wanda ya sanar da ya shelanta cewa ƙasarsa ta zama ƙasar musulunci a ƙarni na 20 ya ba da labari ya sanar officially cewa ƙasarsa ta tabbata ƙasar musulunci daga yau hukuncin musulunci za da kai a ƙasa dukkan su musulmai abra qadluhu fi hadhihi al-lahza fil karni 20 abrakatu abrikan lahu fi hadhihi al-lahza ashkuruhu ala hadhihi al-waqafati al-jari'a shau yace lallai wato wannan abu da yayi ya haska gare shi fi hadhihi al-lahza a wannan lokaci wato ya haskaka shi ya haskaka wa duniya wa irin mutum ne shi ashkuruhu ala hadhihi al-waqafati al-jari'a ni ina gode masa akan irin wannan wato tsaye da yayi tsayin daka har ya iya kafa wato jamhuriyar musulunci wa kuntu atahaddasu kaseeran so da yawa nakan yi magana nakan ce wa abtakhir bi shababin fil qarn al 20 kuma a cikin magana ta ina yin alfahari da samari a cikin wannan karni na 20 yu'lilu hadha amama faransa wa britaniya wa amurika wa kulluhum mumtani'un gazal li hadha yanzu dai kaga wannan saurayi matashi shugaban kasar nan ya iya fitowa ya bada wannan sanarwa cewa kasarsa kasar musulunci ce daga yau amama faransa a gaban idan faransa tana kallo ba yadda za ta yi wa burtaniya a gaban idan wato burtaniya ita ce wato wato wato british yanzunda england wa amurka a gaban idan america tana kallo ba yadda za ta yi wa kulluhum mumtali'un gaizan li hadha kuma duk wayannan kasashe sun suka da bakin ciki da damuwa saboda wannan abin da yi ni kam ina jinjina masa dama ina alfahari da samarin mu na san samarin nan wato ba dama ne shau kenan wane mutum inna hadha la shay'un azimun indi shawai yace wallahi wannan abu ne ni mai girma a guna kun kuma kusan girma abun ba don shi shehu musulunci ne kuma shehu radiyallahu anhu kana san dama ka samu yaddan sa ko ka kaga ya ma daukake ka yanzu to ya ganka a cikin hidimar musulunci kawai ba ta magana duk wanda kaga yana alaka da shi shehu na alaka da shi to musulunci ya hada su ba wani abin daban ba ya ganka a cikin hidimar musulunci ka bayyana a cikin ta ka gani yanzu ɗaukake ka radiyallahu anhu wa adribu min sa'adatul hakim an ya hamila tashakkurati to ina roƙon shi mai girma shugaba ya ɗauki wannan wato godiya tawa wa du'a'i da wannan addu'a tawa ya isar da ita liraisul jamhuriyya wato ya isar da ita zuwa ga wato shi shugaban ƙasa wani hannu ma'akum yadin wahida mu hannu ɗaya ne tare da ku hannunmu ɗaya ne a dunkule muke guri guda tare da ku ji shi ikhwanin fi duniya wal akhirah insha Allah mu yan uwan juna ne a nan duniya da kuma a lahira in Allah ya so musulunci ya hada mu saboda haka muna tare mu da ku a juna ko da yare bai hada mu ba kuma ko da jinsin fata bai hada mu ba dan mutanen mutane mu larabawa ne mutanen Senegal baƙaƙe ne mutanen Murtaniya mutanen Senegal Wolf ne mafi yawansu sai wani jinsi daban-daban kuma wanda suke a cikin ƙasa to kaga misali ba ma larabawa ne ba yare bai hada su ba jinsin fata bai hada su ba su baƙaƙe ne to amma musulunci ya hada mu don haka muna tare da ku hannu guda daga nan tashin alkiyama wala nan sa wa nahnu fi hadhihi al-ayyam nushahidu ma nushahidu min udwan al-yahud shehu ce ba za mu manta ba a yayin da muke cikin irin wannan kwanuka muna ganin abin da muke gani na daga timbe irin na Yahudawa a kanmu wal istimar da kuma timbe irin na masu mulkin mallaka a kanmu ala ikhwani al arabi a bisa wato jinsin yan uwan larabawa yadda ake musu in muna kallo muna sane wa nas'alullahu ta'ala an yu'ayyida al araba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karfafi larabawa wal muslimina Allah ya karfafi musulmai hatta tunqizu hatta yanqizu falastin har su samu ikon da za su kwato masallacin baitul maqdis da kuma yankin falastin gaba daya wayar dul huquqa ila ahliha su dawo da haƙoƙi zuwa ga masu ita eh ku masu tafiya kwato kudus shehu ya riga ku tukunya kofi kai zan can wani kwato kudus kana nan a Najeriya kana kana fama da tutoshi a hannu annan za kwato kudus ka fito ka shalanta duniya ta ji magana ma kai tukun ajima ana kana yi ba wai kai ka ka laɓe ka dinga zurutu a kan ka cika mutane titi kawai kana mushawa din ba wannan shine kwato kudus ba zan kwato kudus nan kana kana kana kana ihun banza wa yarjul huquqa ila ahli ha fadlillah tabaraka ta'ala eh Allah muna roƙon muna fata su samu dama su dawo da haƙoƙi ya zuwa ga masu shi da fadlan Allah tabaraka ta'ala wa ahamilu ilaykum tahiyatan min ash-sha'bi singali ash-shafiq ash-shaqiq kuma ina gabatar muku da gaisuwar wato jama'ar ƙasar Senegal gaba ɗaya wanda suke ‘yan uwanku ne, hukumatan wa sha'aban da hukumar ƙasar Senegal da kuma jama'ar ƙasar Senegal duka suna gaishe ku, wa hukumatar Senegal, wa hukumatar Mauritania, wa sha'abin Senegali wa sha'abin Mauritani laisa sha'abai ne inna mahu ma sha'abin wahid. Da hukumar ƙasar Senegal da hukumar ƙasar Mauritania da jama'ar ƙasar Senegal da jama'a ƙasar Murtaniya ba wai jama'a daban-daban ne ba a jama'a ɗaya ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah. To, shau ya ci gaba. Godiya ta tabbata ga Allah, wannan da gabatarwa ce aka yi. Yaya. Ila dan saura ku? Alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah. Ba da hadha shukrul muwajjah ila hukuma. To bayan wannan godiya da na gabatar da ita zuwa ga hukuma, wa ila sha'abil muritaniyin na kuma gabatar da wannan godiya zuwa ga jama'an Mauritania inni atahaddasu ma'akum hadal hadis to zan tattauna da ku ga irin tattauna da zamu yanzu ji fa kullu jama'atin mustahibatun laha illatun kowace jama'a da ka sani tana tattare da wata illa tajma'u bainahum tana tare da wata dalili duk wata jama'a an ka ganta a tattare guri da tana tare da wata illa illa a nan gurin ba fa illa irin wanda ka sani ta wasa bace illa dalili take nufi na sha faɗa wannan ko in ka ji illa a larabci ba wai illa illa kake tsammani ba ce illatul kauni kunta anta walaula ka nadamar fi gaibi hal ashiyau ba haka yi wanda ba ne ke faɗa ba a cikin salliya rabbana ta ranar suna ko illatul kauni kunta anta kai ne dalilin samuwa ya rasulullahi kaga illa a nan gurin ba illa wanda ka sani ta aibi ba illa ta dalili kenan to nan ma haka kowace jama'a an ka gansu a haɗa wuri guda laha illatun tajma'u bainahum to suna da wani dalilin da ya haɗa su yanzu mun da muka haɗa nan gurin haka nan muka haɗu yanzu wanda daga ƙarshen garin nan ya tunan ta nan bangaren wani kuma daga ƙarshen garin nan ta nan bangaren wani ta gabas wani taima wani ta kudu wani ta arewa kowa ya taho ya ba abin da yake ya zauna nan wani ya ninninka mu a shekaru a cikin muna wani kuma mun ninninka shi ma a shekaru wannan haɗuwa ba za ta yiwu a haka nan ba akwai da abin da ya haɗa mu amma haka kawai amma abokan zaman juna wani mu misali kenan ko to shine ma'ana haka in dai kaga an haɗu wuri daya to akwai abin da ya haɗa inji shehu wa nanu sufatuna bi zati Allah tabaaraka wa ta'ala wa dinihi to mu ta mu abotar abin da ya haɗa mu shine zatin Allah da addinin Allah duka gan mu a dongole guri guda mu abin da ya haɗa mu shine zatin Allah abin da ya haɗa mu shine me addinin Allah shi akan sa muka haɗu wasuhwatu ita kuma suhuba ma'ana abota zama da juna kama ta'alamu kamar yadda kuka sani idza sarar jama'a ila ghayatin lam ya'rifuha idan jama'a suna dunkule suna tafiya ya zuwa ga wata manufa da ba san mecece ita ba labudda mimman ya takaddama a mamahum ya arifu tariq dole sai an samu jagora guda ɗaya wanda ya san hanya shi ya san manufar sai ya jagorance ku dan a cin mata ba haka bane shi sa kowace jama'a za ga ana sa jagoranci a cikinta su jagororin nan mai aikin su aikin su rika kula da menene dalilin haduwar ina aka sa gaba sai su tabbatar mabiya sun kai wajen lafiya su tabbatar mabiya sun kai wannan gurin lami lafiya to shine ma'anar jagoranci wahum in aradu suhbata su mutane idan sun so sun nufi abota da juna ya suruna halfahu to he su bi bayan wannan jagoran la ya takhallafu na almashi ba za su saba masa wajen tafiya ba ba za su jinkiri ga barin tafiya ba in ya tafi wala anil masiri ba za su jinkiri ga barin tafiya ba wala yamilu na tsariki ba kuma za su karkace daga kan hanyar da yake kai ba inda sai ga yayi nan za su tafi har su kai ga Allah lafiya amma na har su kai inda za a je lami lafiya idza kana hakaza idan haka abin yake fasuhbatu haqiqatun waqi'iyya in ya zama al'amari haka yake to suhuba ta zama yadda ake so kenan amma idan sana ahaduna amma in ɗaya daga cikin mu ya tafi wanda nasa ba'duna wasu kuma suka yi zaman su basu taho ba aw sana ba'duna fi dariqi ko kuma wasu daga cikin mu suka bi waccan hanya wa ba'duna fi gari dariqi wasu kuma suka sauka da kan hanya suka bi wata hanya daban to fa hazihi la sirbi subatin wannan ba abokantaka kenan ba ba tafi tare ba fanarju an takuna suhbatuna haqiqiyya ko haqiqatan muna fata mu dai abotan mu ta zama ta haqiqa ce mu hada guri daya mu tafi tare mu kai inda ake so a je tare wa tajtahidu fi Allah ta tafarraqu kuma ku iya kokari ya zama ba ku rarraba ba wannan yayi can wannan yayi can a'a ku dunkule guri daya fatakunu ihwanan fid dunya wa takunu ihwanan fil akhirah sai ku zama yan uwa a duniya ‘yan uwa a lahira. Izan yayin nan fa'in ne usi kuma usi da su bi ta ƙawar Allah fi sirwar jihar. Tun da haka ne, to ina wa muku wasiya, ina wa kaina wasiya da jin tsoron Allah sarari da ɓoyi. Wa hazi yi wasiyatun, in tabatu muha, wannan wasiya ce wadda take idan kuka bi ta, fa hiya kafilatun lakum bi kulli maqalibikum fi dunya wal din wal akhirah. Wannan wasiya ta isa ta tsare muku duk abin da kuke nema a duniya da addini da kuma a lahira da gaba za ta cimma muku duk burinku wa taqwa miftahu kullu maqlabin lil abdi ita taqwa jin tsoron Allah ma'ana shine mabudi na dukkanin abin da bawa yake nema dunyawiyin wa ukhrawiyin zahirin wa batin abin na duniya ne ko na lahira na zahiri ko na batini da abin da kake nema zaka cimma shi bal abdul mu'min bawa mu'mini awwalu ma yajibu alaihi an yakuna ya'lamu ilma farkon abin da zama dole a kansa shine ya zama ya san ilimi tukun kakkai abu da ka ko menene ka san shi kafin ka yi shi ka nemi ilimin abu kafin ka shiga cikin sa wata qawami fitahul ilmi to kuma jin tsoron Allah shine mabudin ilimin shi ma kana so ka sami ilimi eh to ka ji tsoron Allah zaka samu qala ta'ala domin ubangiji ta'ala cewa yayi wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar ku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji shi da wa masani da komai faman arada ilma duk wanda ya nufi sani ya nemi ilimi fala ya Allah ta'ala to ya ji tsoron Allah zai samu ilimi wa gargalar shafi'i hakika imam shafi'i ya faɗa fi hadal ma'ana a cikin wannan ma'ana ya ce shakautu ila waki in su ahirzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yu'da li asi yace shakautu ila waki'in in ji fa shafi'i na kai wa mallan waki'u kuka na kai masa karar su ahirzi mummunar haddata ba inda hadda don abin da na haddata sai zube ina haddata sai in manta na rasa yadda zan yi sai na kawo malami na mallan wakiu ƙarar wannan hali na ce to ina kuka ina bara Allah ya gata malam ga abin da yake faruwa da ni fa a rashe da ni to shikenan sai shiryar da ni ila tarkil ma'asi zuwa barin sabo ina gaya masa ga abin da yake faruwa da na haddata abin sai in manta sai ce ka je ni saban Allah sai kokari iya kokari ka guje wa saban Allah shafi ake ga wannan dama wani sabo shafi yake misali ban ce baka shafi masu mi bane amma dai ka san waye shafi babban malamin duniya mai mazhaba shafi'iyya fa Muhammad bin Idris Shafi'i amma shi aka ga wannan ashe ne kaka dauka cewa saban ana nufin sai mutum yana zina sai yana shan taba sai yana shan giya sai yana ba wa nan manyan manyan ba ko ƴan guntaye guntayen ma kenan wai ma'ana kenan ko fa ashe da tarkil ma'asi sai shiryar da ni zuwa ga barin sabo wa ahbarani kuma ya bani labari bi annal ilma nurun cewa shi ilimi haske ne wa nurun lahi shi ku hasken Allah la yu'da li asi ba a ba da shi ga mai sabo daga mutum na sabo za ba shi wannan hasken ba wa man arada al ilma duk wanda ya nufi ilimi ko ya nemi ya samu ilimi فليتق الله تعالى يزوران الله تبارك وتعالى وتقوى امتثال الامر واجتناب النهي abin da ake cewa tsoron Allah fa shine nisantar ko kwatanta aiki da abin da Allah ya ce ayi da kuma nisanta hana-hanansa fi zahir wal batin a sarji da boye aqulu ina cewa da kai wa taqwa ittiqa'u tarki ma awjaba Allahu alayka ita taqwa shine mutun ya guji ya kyamaci barin abin da Allah ya wajabta masa wattiqa fi'li ma na Allahu anhu da kuma nisantar ko kyamat wato kaucewa aikata abin da Allah ya hani wattaƙa mani taƙa yauwa kai haba Allah ya saka mana alheri ba ni biro wattaƙiyu haba rubutun ai ƙwarai kuwa ai sai an yi ma'arifa a wajen sai aka yi alif kawai ai alif da lam ya kamata ko shine ma'anar wattaƙiyu yasa ya karantuwa a wannan bira naka malam matacce ne bai da kai wata kiyu yau hau a gyara wanda ya zama irin nawa ne sai ya gyara wata kiyu akwai alif da lam a wajen sai aka sa kawai alif din kuma babu dungunan ya a can wata kiyu manittaka an yaf alama na Allahu anhu mai jin tsoron Allah shine wanda ya guji ya aikata abin da Allah ya hana an ya turuka au ya turuka ma awjaba Allah ko kuma ya bar abin da Allah ya wajabta masa fa huwal muttaqi wannan shine mai jin tsoron Allah wa taqawaka filun bi kulli mu'minin bi kulli ma'amalil abdi ita kuma jin tsoron Allah tana bayar da tana gadar da duk abin da bawa yake buri zama ya same shi in da ka tsoron Allah ko me kake nema sai ka samu aw ya kuna talibu wilayatin misali mutum ya zama mai neman walittaka ne a gun Allah to zai samu sai tsoron Allah zai samu أو يكون العبد طالبا نعم to kaga dai nan ma haka ne ɗalibin mahabbatin ko amma ɗalibin yuhibbu aka rubuta yi ko naka ba yan nawa ne ha ɗalibin mahabbatin rai kuwa ko ya zama bawa yana neman wato wato nema yake wato ya samu soyayyar Allah an ya kuna minan auliya'i min auliya Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya zama daga cikin waliyan Allah qala ubangiji ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku sani cewa su waliyan Allah ba tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba su waye masu tsoron Allah su ne su waye waliyai kai allazina amanu wa kanu yattaquna su ne wanda suka tsoron Allah suka yi imani da Allah suka san sanin tsoron Allah wa qala fi zalika abu hanifa sai na abu hanifa ya faɗa a cikin sha'anin wannan idza lam yakul ulama'u wal'amiluna auliya'ullah in dai malamai da waliyai da masu aiki da ilimi ba zama su ne waliyan Allah ba falaisa lillahi min waliyan Allah ba shi da waliyi kuwa man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wa mutasal awamira kuma ya kwatanta aiki da abin da Allah ya ce wasanaban nawahi kuma yin nisanci hana-hanan Allah fa huwa min auliya illahi ta'ala to wannan yana daga cikin waliyan Allah Allah zai la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sune wa'inda din babu tsoro a gare su ba za su bakin ciki ba allazi la khawfun alaihim fi dunya ma'ana wa'inda babu tsoro gare su a nan duniya walahum yahzanuna fil akhirah ba kuma za su bakin ciki a lahira ba aw arada al abda an yakuna lahu al bushara ko ko bawa so yake ya samu wani albushara shine karama fil hayatid dunya anan rayuwar duniya wa fil akhirah haka na a lahira ma to allazina hum awliya'ullahi hum awliya'ukum hay wannan dai akwai kurakurai gaskiya ce allazina hum awliya ina ganin magana bata cika ba ma'ana in mutum yana son ya samu bushara to dai sai ya zama ya ji tsoron Allah tabaraka ta'ala sun ya samu wannan domin haka Allah ya faɗa la hubul bushara fil hayatid dunya wa fil akhirah ko su dai waliyai din suna da bushara a duniya da lahira wanda suka yi sun tsoron Allah kuma sun imani da Allah so ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama man haula illa zai la khawfun alaihim wa lahum yazanun su waye ne wa'annan da aka ce babu tsaro gare su ba za su yi bakin ciki ba qala rasulul karim sai manzo Allah mai girma sallallahu alaihi wasallam sai faɗa yace hum nasu min abna'in nas mutane ne ƴaƴan mutane yatsami'una fi zati Allah suke taruwa a cikin zatin Allah yatajalasuna billahi suke zama da juna dan Allah yatazawaruna billahi suke ziyartar juna dan Allah ulaika allazina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sune waɗannan da babu tsaro gare su ba za su yi bakin ciki ba suke haɗuwa da juna dan Allah suke zama da jadan Allah kaga wannan ai su ne wa su ne fukara uku kake tsoro na an ce fukara uku su ba yake nufi da fukara uku ba fukara uku ba su ba ne suke wannan ibadun laisu bi anbiya kaga dai bayi ne waɗanda suke wato su ba annabawa ba wala shuhada ba kuma shahidai ba walakinnahum yagbiduhum al-anbiya wa shuhada'u amma annabawan da shahidan za su kewaye sanar alkiyama suna sha'awar matsayinsu kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi me yasa liqurbihim min alhaqqi yawm alqiyamati saboda kusancin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a wurin alkiyama to mun gode wa Allah kaga dai yanzu wannan hadisi da a ce ma wanda ya faɗe shi ai rikicin da za a yi babba ne sai zama annabi ne ya faɗa kuma hadisi gangariya annabi ya ce akwai wasu mutane na alkiyama za su zo su ba annabawa ba shahidai ba amma da annabawan da shahidan za su dinga sha'awar ina ma mune su haka za su dinga cewa ina ma mune wa'annan annabawa fa da shahidai suna sha'awar matsayin wasu su kuma wasu ba annabawa ne ba shahidai bane yanzu kai wannan magana an ba da annabi ne faɗe ta ba ya kai shiga za a yi kuma an mamaki da aka tambayi manzo Allah sifhum lana ya rasulullah sabanta mana su sai manzo Allah ya ce hum nasu min abna'in nas ai ba wasu mutane na musamman bane kawai mutane ne ayan mutane mutane ne ‘ya'yan mutane a yadda za wa nuna fillahi wa yadda ta nasu nafi ba wani abu ne ya jawo musu wannan falala da wannan girma suna ziyartar juna don Allah suna zama da juna don Allah a wani hadisin ko tarwa ya ce waye ya sama wa ala zikirin Allah ta faru alaihi ba wani abu ya hada su ba sun haɗa zikirin Allah sun watse da zikirin Allah shi ke nan abin da yake hada su duka kan sun haɗa zikiri suka zo yi to su ne wa'anda za su zo da kiyama Allah ya aje su akan manabir min nuri mumbarai na haske har annabawa da shaidai su rika sha'awar matsayin su ma suna sha'awa ina ma mu ne wa'ancan ba ba mu annabawa ne ma misali a ga ga wannan magana babba ce to Allah ya sanya mu a cikin su barka annabi sallallahu alaihi sai mu kwana nan insha Allah bismillah